wani ya yi tambaya wato sai haƙuri wasu tambayoyin sai na daɗe ina ta nazari kafin abin nan wannan yana bayani dangane da akan yaƙoƙin da ke faruwa a yanzu shin yaƙoƙi ne na gaskiya ko ƙarya ne kuma ƙungiyoyin mujahidun da kansu suka dogara ko kuwa da ainihin wato ko kuma ba ma kirki ba ne wato abin da nake fahimta yaƙoƙi da suke faruwa yanzu imma a Najeriya ne ko a ƙasashen waje to sanan da wasu ƙungiyoyi da ya kiraye su ƙungiyoyin masu jihadi shin waɗannan ƙungiyoyi sun dogara da kansu ne ko kuwa wani makirci ne aka ƙulla waɗanda wasu ne suke ɗauke da su wato ba dogaro suka yi da kansu ba to a bisa gaskiya kurki kafin mu kai ga wannan na magana dagutun nan ba wannan sun in ƙara bayani bane na'am amma ko mutum Hausa yake karantawa na'am mun ya dauko surar Qur'ani na Sheikh Abubakar Gumi a cikin suratul Nisa inda aka kawo wannan ayar ina jin aya ta 100 aya ta 60 ce nake zato ko 60 da wani abu ina jin ita ce 60 zai ga yadda ya fassara cikin sharhi a ƙasa menene ɗagutu duk wani abu duk wata doka da ba ta Allah ba game da ibada ne ko mu'amala wadda ta saba mata Allah ba ta Allah ba ce ta wuce ɗagutu saboda haka cikin tsarin ɗagutu muke kace-kace sai dai mu kokarin fita daga ciki amma a bisa gaskiya ba yanke hukunci muke ba ba kai suka yanke hukunci don hukunci za ka yanke ina musulman suke kenan ba zan shiga cikin wannan fagen ba wani abu ne mai faɗi in mutum ya aikata aikin kafirci ba nan take zama kafiri ba sai wasu sharuɗa sun cika akwai abul khaliq a cikin littafin shi alhaddul fasil bainal iman wal kufr to yayi cikakken bayani ko a wurin to ba zan shiga cikin wannan ba to sai maganar wannan mujahidin a jihadi ba za a fasa shi ba har zuwa tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na cewa aljihadu marun ila yawmil qiyama la yuqiluhu adlu adilin aw jawr jairin ko jihadi za a yi shi tashin kiyama kowane hali in kaga ba a jihadi ba musulunci dan inda akwai musulunci ba a rasa mai shirya mashi zagon kasa wanda kuma dole ka yaki wannan zagon kasa shi yasa maza da sanar ce jihadi kan ba a fasan shi in an ce jihadi da ma'anar shi gaba daya ba masu cewa wai an daina jihadi da yaki sai da wazi ya wazi har da yakin da makamu wallahi ba a daina ba in ka ji musulmi na cewa an daina sun shiga harkar duniya ne suna son kuɗi suna son dukiya suna tsoron mutuwa sun ko gama ganin wulakanci idan waɗannan abubuwa suka ɗauke hankalin su sun gama shiga rauni kamar yadda halin da muke ciki shi yasa za ka ji ana wannan fassarorin to saboda haka kowane jihadi ko yaƙi da ake na musulunci ya dogara da irin halin da ake ciki da irin zamanin da ake ciki ko makaman ne ma'ai yanzu yanzu ka za ka hau doki ne ka rike takobi mutum ɗaya sai gama da mutum dubu ɗari nawa masu takobi da doki ko in ya riƙe mashin gan guda ɗaya ko gamagamai ko ma a tuwo muka jirgin saman da ba kowa a ciki drone a zuwa muku gamagamai a kashe ku to saboda haka mu ma irin waɗannan makamai wajen mu samu sannan neman agaji da wani wanda ba musulmi ba ko kuma ya agaza maka ka karɓi taimakon ba wanda ya hana manzana sama ma ya yi za ka iya haɗa kai da wani don ku yaki abokin gabarka da ya fi sharri da wani abokin gabar wanda yake shi ma wancan abokin gaba shi ne in ya so in ka gama su ma kuma ku fuskanci juna kwarekwa abin da ya faru kenan a afghanistan america ta taimaka ma almujahidun don haka ake kiransu a lokacin ba ɓata musu suna ba afghan mujahidun wanda da suka ziraci white house ko black house fada shi america fada ibilisanci da shedanci da zalunci a lokacin reagan da cowboy shugaban kasa kagoyi shine yake ma yan jaridu bayani kun ga mutanen nan suna da muhimmanci kwarai da gaske manyan mutane ku dauke su darajar su daya da iyayenmu da suka kafa America kaga lokacin America take musu training Saudi Arabia ta biya kuɗi tunda America ta ce mata ta yi wannan gaba ɗayan suna da bayanai na duk wanda ya shiga wannan yaki akwai mutane da suka zo da kasashen duniya dan a yaƙi Rasha kasar kwaminisanci kasar kafirci kasar da basu basu dama akwai Allah ba ga gara ma Ingila da ita dan su sun ce ba Allah ne ma duk dan kwaminis bai yarda akwai Allah ba to suka zo suna wannan kaga suka yarda yanzu akwai shi John Packin akwai babu guda da ya littafin shi inda America ta taimaki Usama bin Laden amma da karshe ya zama abokin gabas saboda da suka gama da Rasha su sun ga America ita ma abokiyar gaba ce to ita ma kuma America ba ta da abokin gaba ba ta da aboki na dandandin kullum maslaha ta take dubawa saboda haka a lokacin ta san musulmi ba abokanta bane ba ta kaunar su amma da yake lokacin abinda take so shine a yaki Rasha bata damu ta taimaka ma musulmi ba amma da aka gama da Rasha musulmi ta ga kuma an sha daga tsakanin ta ne da su su ne manyan abokan gaba to saboda haka ya dogara da irin halin da ake ciki wanda suka ce mujahidun ne kana nan daga nesa baka yanke musu hukunci waɗansu suna yin abubuwa akan kurakurai dan abubuwan sun kai inda suka kai sun ga masu ilimin sun yin komai kamar na Najeriya an ga malamai masu ilimi suna cikin masu al'awarinsu da yawansu ake haɗa kai da su a zartar da wannan sakarci da zalunci da kafirci ba za su fito ba ukuli su soka ba a'a har ma yaban abin za su yanzu ko wannan kafirin da ya mutu ba ko musulmin masu yaban shi akwai na san wani dan uwa aka yi taro ina jin ko an musu wani abu ne ko menene yana jin ayar Qur'ani kuma jazaa'ul ihsani illa al-ihsan yake da wannan aya akan kafiri wai ya musu wani abu wani insani yayi an kashe ƴan uwan ana kallo da hadin bakin su dan ba da hadin baki ba an san da yawan wanda suka yi kisan nan an kawo har da sunayen su ba a taba kowa ba ciki an zo an tara mata marayu an tara ƴaƴa marayu da mata da mazajen suka mutu ana gallaza musu ba taimako ba komai ba a diddigin wanda suka yi musu wannan abun ba inda suke da wannan maka aka ce za a tada su wasu musulmi ke goyon baya har suna yaban ainihin masu wannan ai su sun kyautata ma sun dinga dawainiya da waɗannan mutanen saboda haka lokaci ya yi ma da za a kyale su kenan wa an zo an kona mutane gidaje an rusa musu gidaje wa an ba mutane dubu ashirin ashirin wasu zai su kama haya da za a kore su to shi ne malam wannan tambaya ita ce za ta kai ga wata tambaya ta gaba na'am waɗannan irin abubuwan da suke faruwa na cin kashi da ake wa musulunci da musulmai da wannan makirce-makirce waɗanda a ilmanci ake zama a tsara malamai akalla abin da ake sa rai su akalla mafi karanci shine su fito su bayyana abin sharri ne su fito kuma su yi inkari akalla ba shiru ba don malami bai da uzurin ya shiru ya fito da wani to shi ne malam tambayar ta gaba a matsayin kamar babban masani ne bincike game da abubuwan da ke kaiwa su komo har su bayi zuwa ga wani yanayi malam ba ka ganin cewa waɗannan su suka samar da yanzu mu aje misalin kowace ƙasa ba ganin waɗannan su suka kai mu ga irin halin da ƙasa Najeriya ta samu kanta na wasu matasa sun haddace wasu ayoyi sun san wasu hadisai sai suka ɗauki fatawa suka wa kansu suka naɗa kansu su ne manyan malamai wanda wannan shi ya kai ga to abubuwan da suka biyo baya na ɓarnace ɓarnacen da su kuma suke aikatawa suka faru ita ce tambaya ta gaba Allah ya samu fahimci na ba ƙasar nan kawai aka fara wajen ba na sai dai kamar a masar na'am an yi wannan amma da ake Allah ya taimako an samu yin ikhwanul muslimin na'am
wanda su sun dage akan fahimtar musulunci da karatu dan na san a akwai lokacin da zainab gazali a cikin littafinta ayyam min hayati wanda aka fassara da turanci the return of the pharaoh haka aka samu shi suna amma wannan littafin ne dai fir'auna ya dawo ko dawo fir'auna ta biyu kenan eh shugaban misira shugabannin misira bayan wancan fir'auna da musulunci an yi fir'aunoni inda kansu abdul nasir kansu sadat da wannan mubarak ai duk fir'aunanci kawai suke domin ko lokacin abdul nasir duk wanda ya ce a yi aiki da ƙur'ani ya ce gidajenci ne da ƙauyanci kamar yadda zainab gazali ta bayani a wannan littafin to kaga da ƙarshe su matakin da suka ɗauka shine sun ce mu yanzu kamar muna lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne na makka kamar farkon wahayi farkon wahayi kuwa ba abin da aka tasa gaba sai karatu shine wahayi ba na farko karatu mai ma'ana bismillah bismi rabbik kaga ilimi tace to abinda suka dauka suka ce za su yi kenan har ta faɗi manhajar da suke yi da littafan da suke karantawa da tafsirai lokacin da masu da kutub yana yana suna gidan yari yake rubuto musu fiziral qur'an suna karantawa a matsayin tafsiri suna cikin haka ne aka zo aka dirkace su don sun ce su ba abin da za su yi in banda karantar karatu da karantarwa da ilmantar da mutane su shekara kamar sha uku shekarun makka sai su duba su ga mutane sun sun fahimta kuwa in ba su fahimta ba a ƙara ƙara wata sha uku ai sai har mutane su fahimci wannan saƙon fahimtar tasu ita ce za ta sauran abubuwa za su biyo baya to wannan shine gaskiyar lamari idan ba wannan hanya aka bi ba dama samun irin waɗannan ga zalunci ya kafutu malamai ba sa wajibinsu na yaki da zalunci sai dai haɗa kai da zalunci da sauransu to dole ne a samu wasu su fito gaskiya su irin waɗannan in ba wasu kuma suka fito waɗanda su suna daidai da su kamar wannan karatuttuka da muke yi to haka za a ci tafiya an samu irin jama'atu takfiri ne ko a masarwa duk wanda ya motsa su ce kafiri duk wanda ya motsa su ce kafiri to kuma a shirye suke su yaƙi kowane ne ma to haka za a ci gaba da to saboda haka yanzu wannan din ma irin waɗannan abubuwa su suka haifar da wannan wasu matasan sun gaji da irin wannan rayuwa rayuwar munafinci rayuwar zalunci rayuwar kafirci kuma suka ga cewa wanda ya waje ba su yaƙi wannan abun wani lokaci ma da su ake haduwa to shi yasa kamar yadda karbawi yake faɗa a cikin littafin shi as-sahabatul islamiyya baina tabarruf wal juhud wanda aka fasara da turanci islamic reawakening between rejection and the extremism yana fiye da irin waɗannan matasa yana ce musu ko ilimi ba a daukan shi a littafi kawai sai ku karanta littafi kawai kana bukatar irshadin malami domin ka iya karanta abu a littafi ta mishi gurgo fahimta matashin nan abin da ya ce mishi ina malaman suke malaman da aka samu gwamnatin da take da ra'ayi irin na kwaminisanci za su ce musulunci ma dan kwaminism in aka samu gwamnatin da take wato an gina ta akan jari hujja su ce dama haka musulunci yake karbawi ya ce wallahi wannan shine lamarin gaskiya har ya bada misali da wani malamin jami'atul azhar an zo ana mishi tambaya game da kayyade iyali wanda yanzu duk duniya da shi suke amfani america united nation population fund nan suka kafa cibiyar inda za a rubu musulmi a ja ayan qur'ani da hadisai a nuna musu kai da iyali dai yana cikin musulunci wajibi ne ma to shine sai ce wani daga cikin malaman su an zo a talabijin za a yi mishi tambayoyi an aje kyamara haka sai yana ce musu to ku ga mana fa me yake so a yi ne dan mu shirya ana so a halatta ne ko a haramta to shi shine ce da irin wannan malaman shi yasa matasan wato suka zama ba su da fika ba su da amincewa da su saboda haka tunda ba su da amincewa da su ba su daukan neman ilimi wajen su sai su je su dogara da karatu ko da kasar sai gugu fahimtar su a nan wuri shi ake ganin mummunan tasirin shi a zahiri na tabbatar mu ma wannan bala'in da ya same mu kenan waɗannan da ake magana a baya matasa ne da suka gaji da irin wannan rayuwa asalin su mun tuna ana cewa wato ɗaliban Nigerian ɗaliban asalin su a daji suke ba su taba kowa ba amma ka san ba abun bakin ciki ko nan yanzu ko kai waye yan siyasa za su yi kokarin su amfani da kai don su cimma manufarsu abun bakin ciki su ne suka samu waɗansu cikin su kila suka saka suka yi waɗannan abubuwa akwai siyasa baka a ciki gwamnatin sun saka su a ciki don cimma wasu manufofinsu ba wanda zai ce wannan ba daidai ba ba gaskiya ba amma su waɗannan du'afa mustabatu wallahi ba su suke waɗannan abubuwan su kaɗai ba da wannan goyon baya to saboda haka ƴan uwanmu ne muke ganin in akwai hanyar da za a je a dinga karantar da su a dinga ja hankalinsu amfaninmu ne amfaninsu ne amma ku sani duk wanda ya ce zai samu hanyar da za a daina waɗannan abubuwa sai in kwanan shi na gaba don ba a so a daina ba so suke a daina ba don idan kuɗin ma da ake fitarwa na sun isa in ba wannan rikicin da kashe mutane ba za a fitar da su ba sannan daga can kasashen waje su ana cimma ana ana ana ana ana ana yin abin da ya dace da abin da suke so ne mu rage yawan mu da kanmu mu ya mu kasar mu musulmi kada hankalin sai kwanta balle su tsaya suna yakar kafircin su da tsarin su gaskiya muna da aiki wannan shine gaskiyar lamarin wannan al'amura hakan ne amma kuma masu cewa za su maganin abin kariya suke su ma suna cikin waɗanda suke yin gwamnati ba abin da za su yi kowa ya san wannan azabu da ya mutu an sace mankudan makamai lokacin da yake jigo sai anan ba wani ɓoyayyen abu bane a jaridu ga shi nan ina da wata takarda da wani wasu ka rubutu who is boko haram sunan shi shine gaba da kowanne saboda wannan makaman da aka sace su suna ina da su yake ta amfani kuma kuma wani ke gaya min ba daɗewa akwai matsayin Obasanjo ɗin nan ko an ce Obasanjo lokacin shi ya gama aiki a zagon ne yanzu yake mishi shi yasa aka sa shi ya zagi PDP aka fitar da shi ana ganin kamar an kore shi ne wani babban aiki aka bashi saboda haka waɗannan abubuwa ne masu sarƙaƙiya kuma sai wanda Allah ya fitar a irin halin da muke ciki baka ji ba gani ba ko ka ji ka gani kullum ka dauka ranka wala ka iya tafiya kana cikin tafiya cici ma wani ya bindike ka ba haka nan aka tsaya nan aka harba harbe in kwanan mutum na sun kare ya zo gita ma ba an gama da shi ba ko ce ba ai wannan abu akan kullum ne yanzu to to saboda haka wannan tambaya da yake haka ne amma dai ga abubuwa a gaban mu abubuwa ne masu amma tushen su gaba daya su ne cewa mu muka lalace wanda yana bukatar lakca musamman mun watsi da akhlaq din mu wanda aka gina su akan imani muka zama ba mu da bambanci da arna a mu'amalolin mu idan ko muka zama haka mu ne abin tausayi dan mu za mu lalace kuma akwai ayoyin Qur'ani da hadisai da suke mana ishara ga haka su ya kamata mu ya waje mu koma kansu mu san yanda zamu koma kan hanya mai maganin wannan lamura domin Allah ya mana ni'ima muka zo muka butulce masa wanda kuma dole Allah ya canja mana Allah ba zai canja ba sai sai da muka canja ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم غيرنا فغيرنا النعمة وأبدلها بالنعمة kuma daga nan Allah ba zai sake canja mana mu koma irin halin da muke ciki ba na zaman lafiya da arziki da waye da waye har sai mun canja halin mu
inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan sunna ce ta Allah walan tajid li sunnatillahi tabdila walan tajid li sunnatillahi tahwila wannan shine gaskiyar lamari
cikin bayanan nan na malam ne na tsantsance abubuwa kamar haka wato na farko malam ne magana dangane da wadancan yan uwa na kasar masar cewa da farko sai suka ɗiba wa kansu cewa bari su gwada tarbiyyar jama'a a cikin shekara sha uku tarbiyyar nan ta hanyar zuwa gaban malamai masana a yi karatu idan shekara sha uku nan ana ganin ba a tarbiyyantu yadda za a iya tinkarar kafirci da za a ƙara ɗiban wata sha uku to ina ganin matakin farko na kuskuren da mu matasan najeriya suka yi kenan mun sai muka ci da zuci ba mu tsaya mun dubi cewa in ɓaci na tarbiyya da aƙida ya faru wato mu da za mu gyaran tukuna muna buƙatar mu shirya kawai abinda muke gani a ai tun da mun gano barna ta faru to kawai mu tashi mu ce za mu maganin barnan nan da ƙarfin da muke da shi wannan shine kuskure na farko kuskure na gaba gaggawa mutumin da zai ce a ɗibi shekara sha uku ya ce shekara sha uku nan in an ɗibe ta a tsaya a duba me aka yi me aka cimma ta yi ko ba ta yi ba a sake ɗiban sha uku kaga yana nuna yana da natsuwa yana da nazari a cikin shekara sha uku nan ya natsu ne akan a yi da'awa a yi aiki a tarbiyyantu tukuna domin a tunkaru wani kafirci da ake ga ya samu gindin zama sannan malam ne wata magana in aka waiwaya aka duba eh suwaye ba a koyi karatun da tarbiyya a hannun su babu shi zai kai ga wannan to wannan kuma ya bada kalubale kenan sai malam ne wata magana yace rashin samar da ire-iren waɗannan majalisoshi na wayar da kai su ma kuma sun taimaka to kenan idan har matasa za su samu wasu wurare waɗanda za su samu irin wannan ashe gaggawa ba ta su bace a nan ne zan tsaya ne kuma in yi ta'aliki da cewa wannan shi yana daga cikin dalilan da malam tun makon da ya wuce muke faɗin cewa dalilin da ya samu a kafa wannan makarantar kenan mu kanmu muna daga cikin waɗanda muka ga cewa zaluncin ya kai zalunci kuma kafircin ya kai kafirci kuma fasikancin ya kai fasikanci amma wace hanya za a ba a gyara jiya mun yi wani taron iyayen yara a nan wanda yake na fara ɓallo wani tarihi na kafuwar makarantar nan da cewa ni da na kafa makarantar na taso cikin wasu mutane ne waɗanda sai da na ba da haƙurin nau'in kalmomin da na yi amfani da su waɗanda suna da raunin fahimta suna da jahilci suna da gidadanci da sauransu duk da haka sai Allah ya saka min haƙuri na ce Allah ya saka min haƙuri ba ni na saka wa kaina da zagi da zargi duk abin da na tasa gaba wanda ya kai mu zuwa ga inda muka samu makarantar nan sai da aka zage ni akai da farko muka fahimci cewa ba za ka taba tayar da gyara ka tafi wurin azzalumai ka ce su baka fili su gina maka masallaci su gina maka makaranta kuma ka zo ka gina makarantar da masallacin kuma ka ce za ka yaƙi zalincin su ba zai yiwu ba to wace hanya za a yi dole a tafi neman kuɗi ta hanyar halal ina tafiya kuma sai aka buɗe zaki ai duniya yake ne ai dan duniya ne ai duniya ai yanzu ya daina karantarwa ya daina wa'azi ya daina komai yanzu kuɗi kawai yake nema a wannan lokaci mai kake tunanin ban bari ba kuma to daga nan za ka gane su kuma matasan suna da tasu matsala an samu lokacin da ɗalibanmu a muciya suka dare mana me dalili sun je Kano sun ga waɗannan malamai suna da masallatai suna da makarantu suna da kaza mu ma ya kamata mu gina sai na ce musu gaskiya ne mu zo mu gina sai suka ce to ba mu da kuɗi sai na ce to kun gani to ne haƙuri da abin da muke da shi mana sai suka ce a to ai shi ne suna yin kaza suna yin kaza muka ce a ya aka suka samu sai suka ce wasu ne suka gina musu sai muka ce ku ɗaya ma waɗanda mu ma za su gina mana sai suka ce babu sun ce to kun gani ni haƙuri ɗan wannan da muke da shi mu yi sai muke amma ina so ku gane wani abu kun fahimci cewa su da suke da rundunar rundunar masallatan nan da makarantu suke iya zuwa aikin hajji da umara koyaushe kun fahimci cewa akwai abubuwan zalunci da kafirci da ba sa iya tunkara saboda waɗannan da suka gina musu masallatai da makaranta kuma kun fahimci cewa saboda haka suke zargin mu masu tsaurin ra'ayi ne masu zafin ra'ayi ne muna iya tuncewa kan duk abin da ya taso mu tsayi da ra'ayin mu nace kun fahimci haka suka ce eh nace to in kuka bar waɗannan suka gina mana masallaci ko makaranta mu ma zai zama ga masallacin ga makaranta amma muna da limit akwai abubuwan da za su taso ba za mu iya magana nace dan haka ku bari ku yi haƙuri har lokacin da Allah zai kawo mana mafita sai suka yi sai suka koma sai suka ainihin jirgi sai sun haɗu da dama daga cikinsu wallahi abin ta kai ce sun je da kansu irin waɗannan ɗin kuma sun je sun makale jikin waɗannan azzaluman da suna wai suna karantar musu da ƴaƴa suna karantar musu da kaza a Abuja don haka abu na farko sai a ce to gaskiya malam gemun nan naka yana firgita ƴaƴanmu don haka za ka rage shi sannan ya kamata malam wani lokaci ka dan rinka yin shiga irin wanda ƴaƴan mu suke don su rinka sakin jiki da kai kai ma ka dan rinka sa shirt wani lokacin ko t-shirt haka abin da ni nake gaya wa matasa idan da gaske irin kafircin da yake faruwa a Najeriya ta kowane fanni da irin zalunci da fasikanci da irin waɗannan makirci da ake wa addinin musulunci in dai da gaske ana so za a ga bayan shi matakin farko sai an samu masallaci masallaci na Allah sai an samu makaranta makaranta ta Allah shine sai an samu masallacin da ba na kowa bane na Allah ne don haka a cikin wannan masallaci za a iya yin wa'azi a yi lacca a yaƙi duk wani abu wanda ya saba ma Allah za a samu makaranta wadda ta cika wannan sharadin wannan shine abin da ya kai mu zuwa ga samar da wannan makarantar ita wannan makarantar duk duniya ina faɗi kullum da lahira duka ba wanda ya samar da ita duk duniya da lahira sai da muke da ita da kake jin mu kake ganin mu babu wani ba taimakon duk wani mutumin Najeriya musulmi ko kafiri gwamnati ko talaka duk duniya tun daga makka har iran har amerika har ko ina duk duniya ba wanda ya taimaka mana da bulo kwaya shi yasa a iyakacin gaskiya ni tutuni ban yadda cewa za a iya murkushe wannan irin kafircin ba sai an samar da makaranta da masallaci irin wannan to ko in dai har da gaske muke to matasa sai fa an yi haƙuri akan wasu matakai da ba a ɗauka na gyara amma in dai za ku ci da zuci domin na ji daɗin wannan maganar cewa waɗancan ƴan uwa ƴan ikhwan sun ɗibi shekara sha uku suka ce a tsaya a yi tarbiyya sannan a shekara sha uku nan ba su fita wurin jamal abdul nasir ba su wurin ainihin wannan mubarak ba su wurin duk waɗannan in iska zindiƙai ba da nufin su gina musu masallaci ko makaranta ba su haɗa kai da ko ɗaya daga cikin irin waɗannan ba har Allah ya kai a da idan kamarar gidan talbijin ta flashin majalisa ta ƙasar masar ba wanda za ka gani daga zindiki sai fasiki sai aka kai yanzu in ta haska sai dai kaga ustazo ne masu manya-manyan gemma su suka tsaya suka ci zaɓe amma bayan wancan haƙurin da suka suka kawo ba nisa a najeriya ba za mu yi haka ba malam wancan magana akwai wata gaba ne wanda nake jin ko bata haska ku gare ka ba ita ce matasa sukan tado da da'awa da dama sai a zo a yi hijacking da'awar ba sani ba hijacking na da'awar yawa shine na ɗaya ni kai na na sha faɗa muku malam tun na muciya za a zo a same ni to waɗannan littattafai naka da ka daɗe kana tara su amma ga su a gidan ƙasa domin a gidan ƙasa aka haife ni a gidan ƙasa na rayu ran da nake faɗa wasu na ce duk karatun da ne ban yi da fitilar lantarki ba da fitilar kwai a abin nan lanta ba a ci balbal ba lanta fitilar kwai da ake sa mata kalanzir da kwan fitila duk karatun da ne kaf da ita ne daga baya ne na samu lantarki don haka har yanzu wutar lantarki bata dame ni ba zan iya haska ko handset in yi karatu a waɗannan lokuta an sha zuwa a nuna to ai ya kamata ka makka to kun ji inda malam yake cewa matakin sai a zo a tara maka kasa to ai ya kamata ka makka a ce kana da kaza kana da kaza to sai ka fara tunanin eh gaskiya ne to wannan na daga cikin hanyoyin da ake bi ake hijacking matasa masu da'awa da matasa yan jihadi duka da rage komai ba don duk waɗannan maganganun da zan ɗauki kowace in yi lattan ambaci sunaye wallahi ina da hujjoji ɗari bisa ɗari akan duk abin da zan faɗi amma sai muka yi ta daurewa wanda wannan sai ya ja da dama sai matasa sai suka rinka zugewa suna ganin kai ba fa inda gaskiya kai ta can saboda ga inda yanzu yanzu an ɗauki makami an fara aiki ga inda yanzu yanzu suna da katon masallaci da makaranta amma wallahi kamar da malam ke cewa mu ba so muke mu zo mu yi gyaran da kwana biyu eh mun daga mun yi jihadin mun yi yakin mun yi kaza amma kuma kwana biyu mun koma imo imo muna yin yakin imo imo muna kashe junan mu imo imo ta koma kuma ta tafke mana mun koma mun zama bayan waɗannan kaskantattu zindikai domin yau daga cikin matasan nan akwai waɗanda za a zo a kawo miliyan biyu a ce an kawo musu sadaka ne saboda an san suna jihadi sai su ji daɗi amma sun kasa duba shi wanda ya kawo miliyan biyu waye shi ne mun fashi bayan kwana kaɗan sai ce ba ku ganin wani ya kafirta yana faɗa da addinin musulunci ya kamata a kashe shi amma ba su dubi waye ya kawo musu taimakon ba yanzu da yazo na faɗin wannan magana waye yake neman a kashe yana ganin wani wanda zai zama mishi barazana ne 2015 lokacin election iyakacin ta kenan amma kaga an yi amfani da psychology da tunani irin nashi an yi aiki da shi da sunan abin da yake kira jihadi an cimma nasara saboda me na daya bai natsu ya bi abubuwan mataki bayan mataki ba Malam Ɗazu ya yi magana a kan ta'alikin da ne na cewa taimako ya ce wannan ma ba sai an ce ko ba domin duk duniya ba inda ake neman ruguza su irin Najeriya da Nijar akan wajen taimako. Shi sa tun da na fara gina makarantar nan ake cewa taimako ake kawo mishi daga waje. Ni kuma daga cikin abin da na komai kyama a duniya ba daga waje ba shine ɗalibai na ma su bani taimako. ɗalibai na ma ƴan makaranta ta su bani taimako yana daga abin da na fi komai kyama a duniya ba wai daga waje ba wanda yake duk duniya a yau babu wata ƙasa wanda zan ce na amintu da irin abin da take aikata da zan zo ta gina makaranta ko masallaci da zan yi mata aiki duk duniya ban yarda da kowace irin ƙasa da irin tsarin ta in ce bari in zo ta gina min makaranta ko masallaci in mata aiki ba saboda in dai na yarda addinin musulunci yana da istiqlaliyya ashe musulunci na da zai da alaka da sai na aro sai na karko sai na ɗauko aikin wani na zo na kawo ƙasata a bisa abin da Allah ya sanar da mu menene za mu zo mu yi a tamu ƙasar saboda haka daga ƙarshe ni abin da nake nake nake nake nake nake da gaske ne muna son mu yaƙi wannan kafircin da wannan zindiƙancin da wannan fajircin da ke faruwa a da gaske ne to gaskiya sai mun tsaya mun yi nazari nazari wanda mu ya dace da mu ba wanda wasu aiki ba wasu nan yan waje ne ko yan cikin gida sannan wallahi sai mun yi hakuri abin da muke da shi ko wallahi sai mun yi aiki da shi shi kadai yanzu da yawa malam wani haukan da ya sake ɗiban matasa kuma shi ne tunda albani ya yi gini irin wannan to shi ma ya taso wallahi shi ma sai ya yi irin wannan dangi da awa irin ta albani kai kuma baka da halifa ƙarshen haka shi ne baka sake faɗawa cikin shabaka ta wasu waɗanda ƙarshe ba za ka kai da taka manufar ba sai kuma ka kai da manufar wasu take cimma jiya nan na kawo tarihin masallacin da muka fara da'awa sahu uku ne kuma a yanzu da nake da tsawo irin haka inda yanzu ne masallacin da zai iya shiga ba don duk dogon da ya kai tsauna a lokacin to sai dai sallah a waje saboda masallacin dan kuburbu ne haka sabu uku ne kuma saboda kowane sahu ba wuce ce mutum uku ko biyar a shi muka fara da'awa kuma na ƙasa ne kuma ba mu taɓa zuwa wurin wani duk duniya cewa ya taimaka mana ba haka da muka dawo nan anguwar duk wata gwamnati kuma da ta ta wani wai da nufin za a taimaka mana sai mu ce a ai kun ba yan halal ne zuwa ba ku da taimakon kai ku ga ba mu karɓa ko kuwa ko kuwa misali mu banka da trailer guda ta siminti kace gashi a sauke to amma ka zo a wani so za a taimaka muku ku rubuto
saboda ji daɗin talla ba
ana so za a taimaka maka sai mu ce muna neman taimako ne ai ba mu ce muna neman taimako ba in ba wawa ba ka zo ka samu mutum yana gina gida sai ka ce kana so za ka taimaka mishi ya gina gidan shi amma ya rubuto ka zo mishi da buhun siminti goma ka aje ka ce ga gudun da wasa a lokacin ne za ka gane muskili ne ko ba muskili ba kullum sai a ce albani muskili ne sai ta faɗin kalma ya zagi kowa a'a wawaye ne ku in ba ba wawaye ba ne ku da sai ku gwada ku ba bari ku zo ga mutumin nan taimakon zai karɓa ko ku amma wai sai a zo wai an sai a samu wasu daga cikin ku sai a ce ana son za a taimaka malamin ku to amma an taimaka mai zai karɓa to ne irin wawa ne kai ka zo da taimakon ne ka ga an ki karbe ko waya ko waya sai da aka matasa ku gane wannan cibiya da ke da suna darul hadith wallahi iyakacin manufar kenan na kawai muna so ne mu yi musulunci iyakacin musuluncin da muka yarda shi ne gaskiya don haka kamar yadda nake faɗi wallahi ba muna faɗi don alfahari da kowa ko kuma don cin fariya ba muna faɗin kalmar gaskiya ce ita wannan makarantar ba ta da alaƙa da kowa duk duniya haka kuma ba ta da alaƙa da kowa duk lahira wace irin alaƙa nake nufi alaƙa ta cewa wane ba da fili kowa ne gina kowa ne ne gidanmu ko kuma akwai wasu mutane rijalul gaibi waɗanda suke a ɓoye da su ake shawara a babu shi yasa nake cewa malam kullum idan akwai lacca da aka san za ta taimaka wajen wayar da kan jama'a kawai a zo nan za a yi ta shi kenan idan har ka ga kana tsoron ka zo nan ka gabatar da lacca baka da gaskiya ne ko kuma baka da hujja ko kuma son zuciya ne amma in dai kana da gaskiya abin da kake da baka faɗi kana da hujjoji to nan ita ce babbar kafar ka ta yada bayani don wani amma wani lacca da muka yi makon da ya wuce mana daga Lagos aka bugo min waya gashi sun ɗauki hayar katuwar sinima wadda take cin dubunan mutane lacca da aka yi nan fa yau kwana hudu da ta wuce sun saka sun ɗauki DVD an tara mutane da daddare tun bayan sallar isha har kusan karfe ɗaya na dare ana kallo mutanen da suka taru a wurin ba sun ninka ninkin da ninkin kashi biyar na mutanen da suka taru a nan ko ke haka suna kallo kenan ashe kar ku damu an zame lacca a nan gidan rediyo sun fi zuwa gidan talabijin sun fi zuwa a kar ku damu almuhimmu shine mu mu zo mu yi lacca kuma mu sa a kasar kuma mu yada sannan mu je mu harba ta kan YouTube na internet shikenan jiya nan wani uba daga cikin iyayen ya'ya yake fadi yace shi rabon da ya gani tun 1996 na je na yi musu lacca a cikin wani gari a kudancin kasar nan lokacin da suka ji labarin ga makaranta an kafa zai kawo ƴaƴan shi sun ne ce mishi kai baka san albani ba kaza kaza sai ce akai akai akai akai akai alta ka rubuta sunan shi akan internet za ga laccocin shi in ka je ka dawo mu ka zo mu yi magana waɗannan laccocin ba za su sawo a gidan rediyo ba ba za su sawo a gidan talabijin ba amma ba sa internet da ya je buga yau ƴaƴan shi hudu ne a makarantar shi kuma wancan ɗin ma biyu ne abin da mu muke so mu ce ba mu da wata manufa wallahi sai yin musulunci amma wallahi ni na hangi hadarin wani ya gina maka masallaci haka ni wallahi ban yarda ba aqida wani ya gina min masallaci ko ne ya gina mini ai sun ce ba su ba mu fili muka ce musu a inda an daga fili za a sayar muna so muna da kuɗi za mu iya sayi idan ba mu bukata ko muna da kuɗi ba za mu siya ba idan muna da bukata ba mu da kuɗi ba za mu siya ba in muna da kuɗi babu bukata ba za mu siya ba abin da ya hana kenan filinmu na hanyar kaduna nan kilomita uku by kilomita uku da muka ce za mu university cewa suka yi kyauta za su ba mu muka ce ba masu ba mu ba mu bukatar kyauta duk saman abin da annabi ya gaya banu najjar kenan yace faminuni ya banu najjar ya banu najjar ku faɗa min nawa ne kuɗin da zan sayi filin nan da zan gina masallaci suka ce la nabtaghi ajrahu inda Allah yace la bi saman sai Abubakar ya fito da jakar kuɗi sai ba aka biya shine sai aka masallaci mai yanci so da haka makarantar mu jama'a ba mallakar kowa bace a duniya duk kungiyoyi na addini an zo mala albani ya kamata ka zo ka shiga kungiya ka ba ku cewa ku kuke bukata ku ba mu bukata ku a ya kamata ku zuwa baka aikin gwamnati kaza ba mu bukata ku kuke da bukatar mu ku ba mu bukata ku amma akwai waɗanda suna nan sun fi albani karatu amma ba su da kokobo a je a ja su ta kungiya mana suna nan sun fi albani karatu a je ba su aikin gwamnati mana me yasa sai albani shi albani nan ce wurin aikin gwamnatin shi sharbani nan sai inda zai tashi makaranta a yake so babban abin da nake so ku gane matasa a idan muka dauki littafi babu malami matsala ba ta faru shine malami yake mana ishara idan muka gaggawa matsala ba ta faru idan muka bi sannu a hankali muka yi tarbiyyar jama'a za a kai ga cin nasara to wannan gaggawar tana da haɗura da yawa waɗanda daga ciki gashi ina faɗi gaggawar kai ma kana so ka samu rinjimiyar makaranta da rinjimiyar masallaci za su gina maka nan da nan amma kuma ƙarya ne ka zo ka ce za ka yi wa'azi irin wannan don wani jami'in tsaro na SSS a garin da ya taɓa faɗa min ita malam ka kwaɗi yaran nan fa suna so ne su rinka yin wa'azi irin yadda kake yi sun manta cewa su fa ana miƙa musu suna anshe wallahi har gida ya zo fara ya ce ka kwaɓe su suna son ne su rinka yin wa'azi irin naka so ku ji wannan da kyau jama'a an yi rikici a masallacin abuja wa a cire liman wani lokaci aka zo aka ce min wai zon applyin na limanci na ce a ba na son limanci ne ta ce a limanci abuja na da muhimmanci na ce ni kudu ba farko ba a cire mala kudu ba farko wani ta abuja ba a cire to me ya amfani ni kuma a cire kuma an dawo a cire so na daga cikin matsalolin matasa hubbul zuhur san bayyana abin da kake auna wato ai kai ma ka yi karatu ya kamata kai ma a fara jinka abu ne mai sauki kuna ga da kuɗi muke kai program gidan rediyo da kuɗi a kitar a sa kai kuma sai ana neman ka ka zo ka yi program kyauta kuma tun da kana so a jika dole ne yanzu ka tafi tare da salon da suke so shi ne waddu lau tudhinu fa yudhinu so da haka jama'a gaskiya wannan tambayar da aka aiko da ita tana da rassa da yawa kwarai da gaske amma ni ina da fuskar cewa duk lokacin da matasa suka tayar ma da'awa ba su goge da ilimi ba to akwai abubuwa da dama waɗanda za su taso sannan duk lokacin da malamai suka ji ana zalunci suke shuru to akwai barna mai girma wadda za ta biyo baya kenan ba za mu ja baki mu shuru daga duk wani zalunci ko ta'addanci da za a yi wa musulunci ba amma kuma sai mun tsaya mun auna wani irin mataki ne a ilmance kamata a ɗauka don bahaushe ya ce ana dafa mutum da ruwan sanyi da ruwan sanyi ana dafa mutum hausa ce mana ba sai an yaƙi mutum da bindiga za iya ruguza ire-iren makircin da ya ba yanzu waɗannan laccocin da waɗancan da aka yi mataki ne na farko daga cikin matakai yaƙi shi kenan su je su yi mu yi amma ran da za a ce kuma a zo nan a hana mu mu yi wannan lecture fa to nan nan ne sai ka ga wani mataki za a dauka za a zo ne da karfin tsaye to sai mu sa karfin tsaye mu kare kanmu ashe kun ga wanda zai ce kawai mu tsaya muna wa'azi shine jihadi ƙarya yake wanda kuma zai ce ranar farko kawai mu dauki makami shine jihadi sai mu ce mashirmanci don haka matakin farko shine za mu karantar da jama'a za mu yi tarbiyyar jama'a duk abin da aka yi wa musulunci na makirci za mu zo mu babu rajanda mu zo mu gaya wa musulmi ba mu yarda ba kuma ga a matsayin muna da yanci wanda duk da yarda ba gwamnati ce sarki ne na gargajiya wata ƙungiya ce da ke wa wata gwamnati aiki ko wata ƙasa su ma sai su je su gina tasu makarantar ko tasu masallacin sai su je su faɗi nasu ra'ayoyi su faɗi mu faɗi shi kenan to matukar za mu samu damar su faɗi mu faɗi wallahi sai mun yi nasara domin za mu tara jama'a da ba za su iya tara su za mu gabatarwa da jama'a hujjoji na dalilai da ilimi wanda yake ba za su iya gabatarwa ba to amma idan za a ce ba za mu yi abin da mu muka yarda da shi ba musamman yanzu da yafi kowane zamani yanci na addini shi kun ga a lokacin kuma shine sun tsogano wa kansu tsuliyar dodo a ƙarƙashin wannan muna gayyata duk wani matashi ba wanda ke zariya ba duk wani matashi ɗan gwagwarmaya to wallahi ya zo ga cibiyar gwagwarmaya wadda zallan musuluncin shi za a yi ba gwagwarmaya ce irin gwagwarmaya ta su zazzaki wadda za a fara da cewa za a yi musulunci a zo a bige a kan sahabban annabi ana zage su ba ba irin wannan gwagwarmayar ba ce ba gwagwarmaya ce irin ta kungiyoyi kaza ba za a ce za a yi gwagwarmaya daga ƙarshe sai kuwa gani gaba ɗaya 'yan siyasa fajirai kuke wa aiki abin da ka ji a nan shi ne abin da ya tara mu za a yi shi yasa matakin farko muka ci maganar aje wurin wani da wani a ce ana neman taimako ba ta taso ba ba ta taso ba za mu tsayi da ƙafafuwa to amma kuma fa a ƙarƙashin haka kai kuma da kake da imani da kake ganin cewa sama za su ruwan kuɗi wallahi ƙarya ne dole ba zan a kasuwa mun buɗe shago to kuma in ka zama mun buɗe shago kace a to ba su da imani ai duniya suke nema ba hana neman duniya lalacewa aka hana a duniya wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah abin da Allah ya baka a nan duniya ka nemi lahira sai ce ne wala tansa nasibaka min ad-dunya kana da rabuwa a duniya kar ka manta shi saboda haka kun ga implication ɗin waɗannan abubuwan shine gobe za ka gan a wuri kaza me muke yi aiki muke yi to karka ce a to kuma wannan ai wannan malamin ya buga duk girman shi ga malami kuma a ganshi yana faskare yo duk girman shi kuma a ganshi yana kaza ai malamin mu yana zaune a ɗaki ne kawai ya condition yana hura shi a shi yasa ba zai iya tsaya akan gaskiya ba saboda haka ku kiyaye wannan dan haka da ƴan ikhwan wancan da kake gani wallahi wasu kasashen America da Ingila suka je suke da aikin tasi taxi drivers yana da digiri a amma ruwa sai tasi a Ingila yana tuka tasi duk wata kuma akwai abin da yake aikowa da awashi na fakar ta gan shi da gemun shi da tsagaggen wandon shi a America kuma direban tasi ne to kai kuma a daidai lokacin da sai ga cewa to dan menene yana mai addini zai je America haka za mu haɗu da su a Abuja ko ga ana nuna wai dubin shi wai malami ne na Allah wai gashi na zo Abuja wai wai malami ne a ce malaman kirki an taɓa ganin sa a Abuja yau bai wuce wata guda ba wani ya zo cikin irin waɗannan ɗin yana cewa ka gani mummunan tunanin mu gashi nan ya kai zuwa bare mu lokacin sun haɗu da ni a Abuja sun ce a karatu kuke so ku zo Zaria akwai ranakun da na ware na karatu a nan Abuja kuma eh to na zo aiki nake na neman kuɗi zan je zan gina da'awata sai a koma a ce ka ji ban duniya ni hala malami da kuɗi wallahi kun ji abin da ya haɗa wallahi yanzu a cikin account ɗina ba ni da naira ɗari biyar wallahi iyakacin ta naira ɗari biyar ba ni da ita a cikin account ɗina kuma gobe litinin ina ganin alaƙa wasu kuɗi sun shigo zan je kwaso su kuma nan za a lafka su iyakacin abin kenan duk duniya ba wani abu na ba wani abu na ɓoye iyakacin ta kenan da'awar ke za a gina to amma kaga da matasan mu ba su samu tarbiyya irin wannan ba sai su daga fahimtar waɗannan abubuwan saboda haka da dama malam matasa sun taso wajen da'awa an janye mana su da dama matasan sun taso da rufin gwagwarmaya sun kauce hanya saboda mai saboda suna gaza fahimtar cewa a yi haƙuri zuwa wani lokaci sai a bayyana saboda haka Profesa mun gode kwarai da gaske amma wallahi mun san akwai laccoci da yawa sai dai ba mu sani ba kamar da mu dai muka ce kofar mu a buɗe take idan akwai wasu laccoci da za a sake gabatar mana a sake faɗa mana tun yanzu mu sake faɗa wa jama'a mu mu a shirye muke shine abin da muka ce wallahi jama'a kun ga irin waɗannan laccocin wallahi ba su gaza duk wani abu da za a zauna a mana tafsiri ko karatun hadisi ba shi yasa kuwa duk ranar da muka ce zamu yanzu ba za mu yi macen mu ta magriba ba a kowa ya koma ya huta ya natsu ya konsumin waɗannan abubuwan da ya ji don tun malam yana laccocin nan sai ina sauwarawa a kwakwalwata cewa nan da shekara talatin cikin matasan da ke zaune nan wataran wani zai zama malami zai ta reference da waɗannan laccocin ashe kuwa wannan lecture ta gina al'umma ce ta gina mustaqbal ne malam yana lecturing yana references da littattafan maududi su maududi su ne suka yi ta irin waɗannan lecturing a 1950 da makamantansu eh da ba su da ba ba a yi references da waɗannan ba to haka abin yake ci gaba ne to kenan mu duk da yake ba malamai bane ɗalibai ne na ilimi amma abin da muke cewa mu dai ba mu daga cikin waɗanda za su yi shiru daga zaluncin da ake ko kafirci saboda haka muna hucar da zukatan matasa akan in kuna zargin cewa malamai sun yi shiru game da duk sharri da barnar da ake yi wala in kuka zo nan darul hadisi za ku ji matsayin mu game da duk wani makirci da ake duk wani sharri da aka kulla za ka ji za mu fito mai tawaye imma da bakunan mu imma da bakunan waɗannan manyan malamai waɗanda za mu rinka gayyatowa daga ko'ina a wannan nahiya ta mu saboda haka waɗannan laccoci da malam ya fara mana mabuɗai ne na laccoci ɗauruka masu zuwa kuma abin da nake so ku ɗauka ba rayuwar mu ce laccar ba a'a idan ba iza zulzilatul ardu zilzalaha akai wadda ta gusar da duniya gaba daya cikin duniyar har da makarantar nan ba to jin su albani ba sa duniya ko bai karke wannan laccar ba saboda haka asali wannan laccocin da kake jin ake faɗi kasantuwar su ba na da alaka da rayuwar su albani ba ne a'a don haka ran nan muka faɗi ita makarantar ne zaman kanta ce da kanta mu kan mu yaranta ne a ƙarƙashin ta muke ba a ƙarƙashin mu take ba daga tun da a ƙarƙashin kan muke kaga duk wanda ya kau daga cikin mu zamu shi ba a je a rufe shi a ƙarƙashin ƙasa ita makarantar ta ci gaba da aiki sai wanda aka yi mata ibadul zulatul ardu zilzala wanda zai hala da duk duniya gaba daya kuma muna ganin idan har a irin wannan zamanin ba mu yi gwagwarmayar da ta kai mu ga samar da makaranta irin wannan ba to shine ba mu yi wa addinin musulunci abin da ya kamata a yi ba domin ina da yakinin waɗannan irin wa'azozin idan muka tsara su muka je masallaci kaza za ne tambaya ta farko tukuna za a ce to ai mu ba yan ɗariƙan masallacin bane ko mu ba yan ƙungiyar masallacin bace tambaya ta biyu shine idan aka ga cewa to ai ga irin topic din da za a gabatar abin da za a ce to ai wannan yana karo da manufofin gwamnati shi kuma wannan masallacin yana ƙarƙashin gwamnati kaza ce to kaga inda nan ba ma fuskantar irin wannan barazana ko hadarin ki dan haka duk wani abu da ka sani cewa na sharri ne abin da muke so ka tabbatar da bayanin cewa wannan abin na sharri ne ka zo ka kawo mana shi a darul hadis za mu nazari ya tabbata wannan wani idiri ne na sharri eh za mu shiga cikin duniyar nan ta Najeriya mu binciki wani masani wanda muka san shi ya dace zai mana lacca a nan mu roƙe shi Allah gafa ta malam zo akwai almajiran ka zo ka wani musu da kai ko kuma mutanen gari babaran an ce ku taho ku taho duk wata barazana Allah ya ce wai dan ka ga wasu yan sanda can ko wasu mobile police ko dukkan rabu da yan iska wallahi ƙarya ne ba shegen da ya mallaki wannan wurin duk duniya da lahira balle ce yana da iko na ga wani wa'azi da za a yi ce wallahi da wallahi ƙarya ne duk duniya da lahira na ga muku wannan maganar a buɗe ba istisna'i ba tokaciya duka saboda haka don girman Allah duk wata jarida duk wani gidan rediyo in ka saurara ka ji cewa ga wani abu da suka shiryo na makirci ka rubuto ka kawo kaka kowa kanka kada wani ya ji tsoro nan in ka shigo shi ko wallahi kana cikin aminci ba abin da zai shafe ka in kaga kana da tsara anan ko wallahi criminal ne kai wallahi in dai kana da gaskiyar imani da aqida ko wallahi ka shigo ranka saki jikinka amma an kai mara gaskiya ne ko munafikin Allah ne to shine baka boye kanka amma wallahi dai ne gaskiya ne wallahi zo da abin a rubuce ka ce ga wani sharri da aka buga a cikin jarida kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza mu kuma za mu zauna mai nazari za mu je mu samu farfesawa ne malama ne ga wani abu da ya taso da Allah a zo a mana lacca akai su a tara zama a faɗakar shi ke gidajen rediyon su su rike gidajen tunjin ɗin su su rike dama ku talakawa da ɗaliban ilimi ku ake so so so so so so don ba za su kai shi ke nan sai ku zo nan ku ji live sai ku samu kasusuwa da sauransu kowa ya a tura mai a handset shi ke nan magana ta ƙari to kun ga an muka haka ko wallahi mun sanya wani ɗan ba game da samar da juyin juya hali a ƙasar amma idan muka zauna muka yi shiru to shi ne waɗannan fitintunu za su rinka faruwa don haka in mun zargi matasa zargi malaman to amma kuma idan har ya zama matasa ba su samu inda za a rinka numfasawa ana jin cewa ba inda ake gurzar kafirci ko zalunci to kuma matasa bai kamata su yi wa malaman su obatakin ba sai a hakura yanzu kamar waɗannan maganganun da malam ya faɗi ina tabbatar muku tsakani da Allah malam ya faɗi wata magana fa duk wannan wa'azin fa bai fa muqaddima ce akwai maganganu masu ɗimbin yawa waɗanda yake cewa to da ko sai an gama amsa tambayoyi to sannan waɗannan maganganun ma za a buɗe musu nasu babu to me kake tunani sannan zan ja hankalinmu daga ƙarshe kullum kada mu kudurce cewa in an zo lacca sai an bugi garwa bugun garwar da za mu kabbara ne za mu cin cin cin cin cin kun ga irin waɗannan laccoci su ne nake ishara da cewa ana dafa mutum da ruwan sanyi yanzu duk wani makirci da suka kulla a nan ba a kan yan boko ne galibi suke so ba a kan irin mu ne to ga irin mu din an tara an wayar da kanmu shi kenan miliyan nawa suke kashewa muka zo hada lacca irin wannan ko dubu ka ba ba ma kashewa don ba malamin da yake zuwa lacca nan da muke riban kuɗi muke bashi zai zo saboda Allah ne to me rage ashe a miliyoyin da za su kashe in malami ya zo lacca awa ɗaya da rabi awa uku awa huɗu a wurin nan gaba ɗaya an wargaza to ashe kenan matasa da wannan sai ku gane Allah ya kawo mana jirgin ruwan annabi Nuhu ma'ana mafita ta zo to kenan ya kamata dukkan alƙiblar wani matashi da ke Najeriya ta karkato nan na makaranta ce tana da ɗalibai waɗanda suke da rijista amma zo wurin nan ka ga kai yanzu ta wanne fanni za ka ci moriyar wurin nan akwai karatuttuka da ake na littattafai zo ka tambaya za ka ka rinka halarta waɗannan littattafai ne waɗannan ranaku tun sai ka ga ka shigo a baka da lokaci kai ɗan kasuwa ne kai ma'aikacin gwamnati ne akwai lakcoci irin waɗannan da ake yi ma'ana kowane iri ne kai zaka samu inda zai daidai da kai a wurin to kenan ashe maganar mu ci gaba da yin fushi cewa malamai sun koma sun zama malaman gwamnati wallahi tallahi mun duba malaman gwamnati ne masallatai sun zama masallatan gwamnati wallahi mu masallacin ba na gwamnati bane wallahi mu malaman mu malaman Allah ne ulama'ur rabbaniyun masallatan mu wallahi masallatan Allah ne to duk wani bawan Allah to nan ce mafita saboda haka muna kira ga dukkanin matasa da dukkanin al'ummar musulmi maza da mata har matan aure ku kiyaye har matan aure ba abin da ake ba wata waina da ake turawa a nan ta zama maza ne kawai ko sallah ka ga an kira a wurin nan ko to akwai inda matan aure za su fito su shigo su sallar jam'i a zahar la'asar magariba isha har sallah asuba ko sallar jana'iza ka ji ba a wurin nan eh to akwai inda har matan aure in sun zo za su bi sallar jana'izar nan don haka kar wani mutum ya yi tunanin to ai ni na zo nan ni ba dan kungiyar su bane mu ma ba dan kungiyar mu bane mu ma mu san kungiyar ma da muke ba kaga da mu da kai wa on the same page kar ka zo ka ce ai kai ba dan dariƙar bane mu ma ba mu san dariƙar da muke ba dan haka da mu da kai duk ɗaya ne kar ka ce a to kai gayu ne shaf ce da kai in ka zo wurin nan ustazai ne ya ga maka mai shaf bai shigowa nan har kafirai in suna so sun ji ana wa'azi su shigo har kowa nan ba wani da zai ce shi ahli sunna ne shi dan bid'a ne shi ba a'a kowa ya zo nan ka zo ka ji me ake zo ka ji ana gamawa je kaka sai ka saki su wannan wuri ne wanda yake musulmi wanda yake da gaskiya to wallahi tallahi san cewa kofa abu da take amma duk wani wanda yake criminal musulmi ne to wannan kuma wallahi ba shi da mashi bashi bashi bashi bashi bashi abin da ya shafi musulunci ne da za a zo a yi maka lacca yanzu kamar wannan abubuwan wallahi mun samu ilmomi masu ɗimbin yawa da wayar da kai wanda kamar yadda nace Allah ne kaɗai ya san zuwa lokacin da za mu iya kaiwa a rayuwarmu muna amfanuwa da wannan abu kuma ina kira zuwa ga kowane musulmi ya yi kokari ya samu kwafi na CD MP3 ko wane ne ka je ka sawa iyalanka su ji su gani sannan ɗan abin da ka amfana wanda kai kake renawa ko kuma yi sallar magariba a unguwar ku mike ka wayar musu da kai ƙauyen da kake zuwa musu wa'azi faɗa musu ka samu lokaci da ya dace ka danna musu kasar su ji a masallaci mutanen unguwar ku su ma su ji idan kana da saurari titunan ana sayar da su da arha ne naira ɗari naira ɗari da hamsin ɗari da talatin ka je ka sai guda goma ka raba wa wasu su ma su je su samu su shi ka aika garin ku can mai duguri ka aika kwatas kuma ka aika sokoto ka aika katsina ka aika ko ina shi ke kun ga su je su riƙe gidajen rediyoyin su abubuwan nan sakonnin nan suna yaduwa amma maganar zalunci da kafirci da makirci da ake wa musulunci jama'a wallahi in an ji mun shiru a wani dan lokaci ko to irin shirin cance na ɗan ikhwan ɗan ikhwan da aka ji suka yi shirin can shekaru sha uku ba kwanta dama suka yi ba shiri suke don haka ka jefa ba a duk duniya yau ba wasu jama'a da suke da professional skills duk duniya babu wasu al'umma da suke da likitoci injiniyoyi masana kaza kaza irin su a waɗannan shekarun suka tsaya suka gino an fahimta sannan ba a taɓa ba su cin hanci sun ci yau to kuma matasa sai fa kun yi haƙuri za a jawo ka za a ce zo za a baka kujerar hajji za a ɗauke ta aiki hukuma alhazai za a ce kamar ka kace zaune gidan haya ka zo da Allah ba gina maka gida to ka tsaya kai nazari kai da ma waye za su tara maka kasa ne za su ruguzo ka ne shi yasa za ku ji duk wani matashi da ya taso bayan kwana biyu sai ku ji cara sun cafke shi in ba haka ba kana jin mala yana faɗi babban kafiri bari gaya muku ba ka jihar Kaduna ba duk arewa ba a samu kafirin da a ɗan lokaci kaɗan ya rusa musulunci da musulmai yi wa ‘yan uwan shi kafirai gata gatar da in ba a a hankali ba nan da shekaru hamsin musulmi ba za su iya komawa irin mummunan halin da suka baro ba kafin wannan irin wannan kafirin amma wani zindiki ya jawo aya ya jawo hadisi wani arni ya mutu ka ce wai wannan mutum mutumin kirki ne kuma ai Allah ihsani yake duba ƙarya ne Allah imani yake dubawa in baka da imani duk abin da kai wa Allah aikin banza ne wa qadimna ila ma amilu min amali ja'alnahu haba'an mansura amma me yasa saboda an ɗauki kujerun umara an bashi an ɗauki kujerun hajji an bashi duk waɗannan da kuke ji ana cewa su sardauna fa an kwaɗaitar da su an nemi a ba su kana jin malam yana ta faɗin maganganun nan suna kan intanet ko king murtala muhammad ka je ka duba wannan akan intanet za ka ga duk abubuwan duk su murtala ɗin nan fa an nemi su juyi yadda ake so suka yi tuni mawaƙi ya ce da wulaƙanci gara shahada wa musulmi don ba aibe ce saboda haka wannan aikin gwagwarmaya jama'a to ka ɗauki wannan makarantar tana daga cikin ɗaya daga cikin cibiyoyin gwagwarmaya na duniya kuma ko ina wannan magana a je a faɗi shugaban makarantar shi ya faɗi darul hadis ɗaya daga cikin cibiyoyin gwagwarmaya ce ta tabbatar da addinin musulunci a duniya wannan makarantar domin ustifat ala taqwa min awwal yawmi sai da aka matasa duk sanda aka ce akwai lacca Allah ku tago da asuba ne bayan magariba ne bayan isha ne asabar ne lahadi ne litinin ne ba mu da wani aiki sai wannan sannan ka ibo wa kanka gwargwado da zaka iya shekara nawa ka ji mu mun yi shuru muna can muna shiri ne da bahaushe yake cewa ja da baya da rago ba tsoro ba mu shiri ne so da ka in ka san kwanaki bakwai za ka iya zuwa wa'azi da karatu wurin nan kullum ka kewayo kar ka damu sai ka hau mashin samu keke in ba ka da birki ma kai dai takalman ka ya zama mai lafiya ne yadda dai da ka ga mun ko ba ka turje wallahi kar ka damu ba ka da halin keke wallahi kar ka damu in za a yi wa'azi karfe goma na wurin nan ko karfe bakwai ka baro anguwarku duk inda kake a Zaria awa uku ta ishe ka ka kawo a kafa kafin karfe goma ka zo wurin nan ka ɗauka kai kuma irin yadda Allah ya kasafta maka kenan kar ka taɓa ɗaukan cewa tunda baka da keke tunda baka da babur tunda baka da kuɗin ka ba wallahi ka daure gwagwarmayar haka ta gada addinin ake so a gina to in ku addinin ake so a gina sai kowa ya ji a jika amma shi addinin ya tafi lafiya to sannan kana da makaranta a unguwarku kai hakuri wannan rumfar kwano da kake karantarwa ta ishe ka kar su zo su zuga ka cewa a za a yi maka kaza za a yi maka kaza za a yi maka kaza wallahi za ka je ka rubuto din ko za su aiko maka da naira dubu talatin bayan lokaci sai Allah ya rufa maka asiri sai su ce ai su suka yi maka duk inda sai ga ana aiki haka mutanen anguwan nan ne suka tara kuɗi za su yi ayyukan za su gyaran titi da kwalbati ko sai ga wata gwamnati wasu ranta karamar hukuma ko ta zo ta ce wasu rubuto ba da haka samu masu ilimin su suka yi wayo ba suka ce a ya mu rubuto ai ba mun muka ce muna so ba ko kuka ce za ku kuma karamar hukuma in za su titi da kwalbati sai talaka ya rubuto ku zo ku yi mana aikin da ba su yi ba kenan idan karamar hukuma ta yi ta zo ta kafa ta da ta gida jaridu cewa ita ta wani zai ce ƙarya ne amma me yasa sai a ce ku rubuto za ka sai a ce maka ma'aikata addinin musulunci za ta gina maka makaranta don haka ka rubuto a je a buga takardarka a buga a jarida a buga a kaza a ƙara zero kaza a ƙara zero kaza sai a zo a ce ustazu eh ga dubu talatin za a ci gaba da kawowa shikenan Allah yana rufa maka asiri ka zo ka fara shi kenan sai zo ce ai su ne suka yi maka ka ce ƙarya ne sai a ce ba ga takardarka ba da ka ko kana neman taimakon miliyan uku sai ka ce miliyan uku eh dubu talatin ta na rubuta sai a ce a a hawa ustazu ba shi duba mana shi kenan wallahi tallahi shi kenan kun san bayan kwana biyu ne zai faru wallahi alazim sai zo ce sun kwace abin da suka yi wani malami a Kano kenan lokacin muka ba shawara daure malam kai da ɗalibanka ku gina can sai suka zo suka yi mishi wayo kwana biyu kuma wai an gama makaranta sai suka ji ya fara gurzar su wallahi tana nan sun kwace makaranta kuma da suka kwace makaranta sun mai da ita irrelevant kawai sai suka kwace kawai shi kenan kore shi kenan aka ba awaki da tumaki shi kenan suna abin da zuran asabar na ruwa zuwa ce ana islamiyya karfe biyar a fara karfe shida an kira magariba ya su tashi shi kenan sai a bari awaki da tumaki shi kenan me yasa saboda su suka yi maka
saboda haka ku fahimci waɗannan abubuwan ka yi haƙuri da abin da kake da shi ka yi haƙuri da abin da kake da shi amma almuhimmu ka tsaya da gaskiya malam wannan shine ta'alikin sai bismillah a bismillah
wallahi na ji daɗi aliki shine tushen lamari maganar ilimi akwai abin da ilimin shi yana da sauki amma yana da wahala amma za mu iya wajen yakar zalunci da kafirci salin halin ba mu taɓa kowa ba amma kar mu ɗauka kuma daga ƙarshe za ki mu yawwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuntun ya shirya da mu irin wannan halin na tafe ya ce idan wani annabi da aka aiko yana tare da wasu mabiya zarata alhawariyu suna masa biyayya suna koyi da shi har idan waɗannan suka wuce sai a samu wasu mutane su biyo baya shugabannin su kenan su rika yin abin da ba a sa su ba wato wanda ya saba ma shari'a kenan su dinga fadar abin da ba sa aikatawa in na kirki ne wannan kenan kuma abin da ake a yanzu kenan in abin kirki ne da baka idan abin tsiya ne dama ba wanda ya sa su shi suke yi dole a yaƙe su matakai uku ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ba komai da muke yi faman jahadakum biyadihi fahuwa mu'min ya shafi imani yaki da zalunci da kafirci in ba kai wallahi ba imani wanda ya yake su da hannu mu'mini ne in za ka iya in ba ka iyawa faman jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min wanda ya yake su da harshen sa mu'mini ne in za ka iya da baki ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن wanda ya yake su da zuciyarsa mumini ne amma wannan shine matakin karshe walaysa wara'a zalika min al-iman habbatu khardal daidai da kwayan zarra in kai kasa da wannan baka ɗaya daga ciki ba baka cikin da'irar mumini ana banna ana aikata abin da ba a ba a sa mutum mutane ba shine abin da shari'a bata ce ayi ba ko ta ce kada a yi abin da shari'a ta ce a yi sai dai a fada da baki to dole a yi jihadi na matakai uku in ba in ya kai za mu iya da karfin tsiya dole mu yi a yanzu ba mu iya dole wanda zai iya yi da baki dole ya yi in kana iya da baki baka yi ba baka yi jihadin ba baka yi aikin ka ba ko kai wane ne dole ka yi wannan na ƙarshen idan da muna na ƙarshen nan ma wallahi da ba haka za mu zauna ba me yake da zuciya shine mafi haɗarin imani mataki na imani wanda don kana yin ƙasa sai ciki na sai ramin halaka da kafirci ƙwayan zarra babu bayan wannan amma menene yake da zuciya wannan wai ka ki abu a zuciya haka suke fasara wallahi ya wuce haka in ka ki kiyar taka ta zama ta gaskiya ce ko mace ce tace ba ta son miji inda inda gaske take wallahi karshe ma har kashe kanta za ta yi ko ta kashe shi in ta samu dama ba za su zauna daki ɗaya da shi ba to haka za in dai da gaske ne kenan to mu ma kiyar taka in dai wannan matakin zaka tsaya ta zama haka masu zaluncin nan da kafirci ba ruwanka da su baka zama wajen su baka zama tare da su baka girmama su ba ruwanka da abin hannun su munafikan cikin su ko masallaci suka gina gara ka je gindin bishiya kai sallah ka kyale musu masallacin su masallacin kilimi ne masallacin dara kyale shi to wallahi idan da za mu wannan ma matakin karshen nan mu dauke shi da gaske muke kana karatu irin wannan da sauransu sun kawo taimako ba a so inda duk za a haɗu akan haka wallahi ya isa ya canja al'umma to shi wannan nan ma babu wani da nake gaya musu irin wannan wasu ce to ai ba za a iya bane nace ba za a iya ba saboda mu saboda talauci nace to ka je wannan ya kashe maka talauci ko ba ya kashe maka ai wanda ma ya kara talauci ne zai kara maka to abu na wannan abin da nake cewa ko shi wannan muka yi za mu gani mu taɓa kowa ba ba mu zagi kowa ba mu ce kala ba an ce ga abubuwa ba masu ya zo a zalimi ɓarawo ana ta zagin shi ya zo ya gina katon masallaci duk mu bashi ya zama kango ba ruwanmu da shi don ba irin masallacinmu ba ne wallahi wannan ya yi sai ya sa su su canja sunan wasu wannan abu ko ba dan Allah ba suna yi saboda mutane suna yi saboda mutane su karbe su mutane su nisance su ba ruwansu da su amma sai mutum ya wani abu ya gina masallaci ana yaban shi ya gina masallaci masallacin da Allah ba zai karba ba babu Allah da irin wannan ba masallaci ba duk wani abu da ka tara dukiya ta haramun ka aikata Allah ba ya ba ya karba in kamar yadda ko Ahmad ko wayar ruwaito shi a cikin sai da kutub ya kawo wannan hadisin a cikin al'adalatul ijtima'iyya fil islam ba yanda za a yi mutum ya tara dukiya haramun ya aikin alheri da ita Allah ya karba idan ba zai mutu ya bata ba sai ta zama guzurin shi zuwa wuta ka kyale mishi da guzurin shi kar wanda ya karba to ko da mun zauna babban laifi ne a wannan tsarin ina iya tuna mana da abin da shi warqatu bin nawfal yake gawa ma'aiki sallallahu alaihi duk wanda ya zo da wannan sako ya ce zai aiki da shi balle ya ce zai sanar da wasu wasu to sai an yi sai an yi adawa da shi to mutukar akwai musulunci akwai adawa din mutukar akwai musulunci sai an yake shi ba wai ka je ka yaki kowa ba babban laifi ne ka ce kai zaka zauna kai musulunci babban laifi ne ka ce ba za ka ka ka ka ka kai musulunci za ka yi aiki tsari ko da bai shafi kowa ba a'a dole ne ka zauna kai ma cikin tsari ba yau aka fara ba cikin suratul ibrahim Allah madaukakin sarki na cewa wa qala allazina kafaru li rusulihim lan yukhrijannakum min ardina aw lata'uduna fi millatina kafirai sun ce ma annabawan su ma'aikansu lallai ku dawo kan hanyar mu ba ma'aika na kiran zuwa ga hanyar Allah ba wai ba za su karbi hanyar Allah bane a'a su ma ma'aikan dole su dawo kan hanyar su ko mu kore ku daga kasan mu mu fitar da ku sai da kutub rahimahullah cikin hijira yana cewa fitar wannan kashi uku ce kashi uku in ma a fitar da kai daga ƙasa da ƙarfin iya a kai ka wata ƙasa wannan shine zahirin ma'ana in ma a kai ka kurkuku an raba ka da mutanen ƙasa dan ƙasa ba ita bace da muhimmi kaga an fitar da kai daga ƙasa in ma a fitar da kai daga duniya ma zuwa kabari to duk mai wannan aiki na ma'aika dole ya shirya ɗayan ukun nan ya fuskance su shine nake so mutuna mana in kana wannan aikin ko a kore ka daga ƙasa ko a ɗaure ka a kurkuku an ɗan ɗaura annabawa kurkuku wallahi yana layi yana layi yana layi yana ga duk yakin musulunci wallahi nan ne ma za ka tunani duk wani mutum ko ma mai neman duniya ne ko ba musulmi ba ne in ka ga zama wani abu to da yawa waɗansu sun shiga kurkuku duban nisa mandela shekarar shi na a kurkuku duban da ake gina mashi yanzu sai da kutub shekarar shi na a kurkuku Zainab Ghazali Hamida Kutub duk shekarun su nawa a kurkuku Ibn Taymiyyah shekarun shi nawa a kurkuku Majmu'ul Fatawi wajen sifili kusan 40 tambayoyi ne da yake amsa a kurkuku kurkuku ai ba wajen ki bane da mai ainihin musulunci yake nan ne wajen aiki dan ba ka da sarari in kana waje ma kai aikin amma kana kurkuku zaka samu dan lokacin da zaka yi aiki inda sun san saka mutum a kurkuku bala'in da zai ja musu ba sun daina saka mu a kurkuku din in ba suka ka kurkuku ba ka shirya zuwa kabari in kana wannan aikin amma wallahi baka da asara to saboda haka abin da nake son ji hankalin mu kenan ko salin alin ka zauna kawai ka dauki wannan matakin na karshe ka faɗakar da jama'a kai kuma a gada gaske suke ba za ku za kyale ku ba baka ce na babban laifinka baka shiga cikin tsarin ba ya isa laifi abin da aka gaya ma ka shi za a gaya maka abin da aka yi musu a shi za a yi maka tunda kuma aikinsu ka ɗauka kana yi sai ka shirya amma duk wanda ya ɗauki aikin ma'aikan nan bai yi abin da ma'aika suka ce ba to abin gudu ne abin tsoro ne shi yasa aka wani hadisi manzo Allah nake cewa al'ulama al'ulama umuna urusuku ma dakhalu fi dunya malamai masu ɗaukar amana ce ta ma'aika ma'aika ba sa nan sun gama aikin su sun tafi hakan ma'aiki na ƙarshe ba a sake ma'aiki amma kuma malamai su aka ɗauki wannan aiki aka ɗora musu saboda haka duk bala'in da ke kan ma'aika wajen gudanar da wannan aiki shi ma zai hau kansu ce amma matukar ba su dinga gasar shiga duniya ba menene shigar su duniya ya ma'aiki yace ittiba'uhum sultan ne su dinga bin masu mulki su dinga bin mulki masu wani mutanen gwamnati shine yace karshe mun kun ga sun yi haka fahadaruhum ala dinikum ku guje musu game da addinin ku sai su lalata muku shi to saboda haka duk malamin da ka ga zama dan duniya ne dan neman duniya kaushe mishi saboda haka malamin ma sai ka zaba haka haka ma Sheikh Usman dan Fodio ya faɗa a cikin littafin shi Siraj al-Ikhwan da yake kasa malamai kashi biyu akwai akwai malaman Allah al-ulama waɗanda suke ansarud din ahalin zikir su ne ake kira ahalin zikir masu taimakon hanyar Allah akwai kuma ulama usu ahalin gafalata ansaru shaitan in za ka nemi ilimi ka nema wajen waɗancan ahalin zikiri don ahalin gafalati ansaru shaitan halakar da kai za su yi alamun waɗancan suna da tagwayen siffofi da ilimi da takawa dan duk malamin da bai da takawa ba malami bane ma Sheikh Abdullah dan Fodiyo dan kuma Sheikh Usman dan Fodiyo odo odo odo ce duk malamin da ba aiki da ilimin shi ba sunan shi malami ba a cikin littafin shi Kaful Ikhwan an ta'arud bil inkari ala ahli al iman yayi babi guda al farqu bainal alimi wan naqili malami da makaranci ko mai ilimi dan dan rahoto rahoto daga Allah da maiki Allah ya ce ma'aiki ya ce duk da wuce matsayin da rahoto ba ba ya aiki da ilimin sa to in kaga irin wannan malamin kauce mishi amma malamin da yake da takawa da tsoron Allah to shine zaka nemi ilimi a wajen shi shi kuma wancan malami wanda yake da dama ba aiki yake da ilimin shi ba cikin ulama ustu suna da alamu guda biyu ko babba alama suka ita ce bayan ba sa aiki da iliminsu sannan ba sa gyara ba sa barin mai gyara ya gyara har ya siffanta su da falalan dutse da ya zo ya kare wani hanya wani inda ruwa yake inda za a je a sha ruwan shi ba ruwan zai sha ba shi kuma kare wa mutane wato inda za su je su ɗebi ruwa su sha ya ɗauko magana daga almagili daga cikin ajiyar bata askiya inda yake cewa yakar irin waɗannan malaman yana gaba da yakar kafirai domin sun fi kafirai hadari to shi yasa ba wai maganar ilimin bane tarin ilimi mu lura in dan tarin ilimi ne mun fi sahabbai ma tarin ilimi tsabagen shi da hanyoyin samun ilimi ba littafi a lokacin su ko kwa daya amma sun fi mu ilimi amma yanzu mun fi su karatu amma ilimin ne ya motsa su suka yi aikin da suka yi har suka har suka jagoranci duniya tana hannunsu lahira kuma dama ta su ce to wannan shine abin da ya gyara su suka yi wannan shine zai gyara mu abin da suka yi sai sa karanta tarihin su yake da matukar muhimmanci tun daga kan tarihin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam har sahabban nan wajibi ne mu san tarihin su mu yi koyi mu san abin da suka yi inda suka yi kurakure mutane ne mu san yadda za mu kauce musu abin da ya karfafa su ya ba su damar yin abin da suka yi mu ɗauke shi mu yi aiki da shi amma wallahi ba wai tsabar karatu bane zai kai mu ko ina kar mu ga muna ta karatu safe da yamma dare da rana ba ikhlasi ba wani abu eh dole ikhlasi ma shine gaba da komai to saboda haka mun kai wannan insha Allah abinda muke nema na sani din nan shine sai amfane mu mu ne zamu mu al'umman nan jagora domin sauran mutane kaman tumaki suke sai an kora su saboda haka mu ne masu kora tumakin nan kar mu kora su daji dole mun ga sun doshi halaka mu koro su daga halaka din nan mu koma kan hanya in ba mai haka ba Allah zai tambaye mu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin mu nan masu kiwo ne Allah zai tambana tambaya kai to saboda haka Allah ya ba mu ikon yin wannan amma dai dama abin da nake so in ja hankali kar mu dauka akili ne sauki kar mu dauka in muka sani muka sanar ne mun gama aiki abubuwan da za su doso mu gaba suna nan suna zuwa in kana wannan aikin ba za a kyale ka ba amma ka shirya ma ɗayan uku ka shirya ma barin ƙasar nan don ƙasar Allah na da faɗi annabi sai sama ya bar makka ya koma madina saboda musulunci akwai da yawan mutane yanzu haka fatuhullahi gulain daga turkiya yana amerika amma ina jin sun kusa samun nasara sun ma samu ni kallon da nake ma turkiya ina kallon ƙasar kafiran turawa kawai ta zama wallahi amma ba haka take ba yanzu domin duk waɗanda suke so a tabbatar da tsarin secularism ko ilmaniya sojoji ne kuma duk suna nan an kame su suna nan a tsare yanzu wannan kungiyar fatuhullahi gulayen ko da ake ce mata gulen movement su suke juya kasar ana ta karatu ilimi cikin sauki ko kuma musulunci a cikin sauki suke wannan ya tabbatar da maganar da wani da yahudi ba zan iya tuna sunan shi ba shekaru fiye da talatin ko kusan arba'in baya yake magana game da turkiya yace duk wanda ya je turkiya ya ga irin ci gaban da aka samu ka zai mamaki wai ci gaba shi wani ce an bar musulunci an koma rayuwar turawa yace amma duk da haka wallahi ruhin musulunci na nan tare da su yace ana bukatar yin dan kokari kadan ne sai su koma cikin duhun da suka fito ba mu san yanda wannan abu zai zo ba amma saboda wannan ruhin musulunci da an yi dan wani kokari an tabuka sai a koma duhu wani musulunci kenan eh wajen shi duhu ne to gaskiya in ka je zaka ga irin wannan to amma su abin da suka dukufa akai magana ilimi da karatu din nan da tattaunawa ma da waɗanda ba musulmi ba da ba da taimako ga masu neman taimako abin da suka tasa gaba kenan shi yasa kaga duk kasashe suna ne suna kakkafa makarantar su ina ce musu to ba ku koyar da wani abu na musamman na musulunci zai ce eh ai a hankali a aikace suke nuna abubuwan nan ba mai hikima bane ka fito fili ka ce za ka yi waɗansu abubuwa to kuma yanzu kasuwanci da suke da neman kuɗi ba kaɗan bane ƙwarai su ne sannan diyawancin su 'yan kasuwa ne kuma kayan da suke yi na kasuwancin su amerika suke kaiwa da kasashen turai har ma abubuwan da suka yi za ga ana rubuta mace made in the us kayan su ne su suka kai saboda haka suna nan suna wannan aiki tuku shi yasa yanzu America ta damu ga Turkiya halin da take ciki ga Masar ɗan ikwan ta kan kama to ina suka nusa gaskiya karshen su ya kusa zuwa insha Allah kuma karshen America in ya zo lokacin za a samu zaman lafiya a duniya haka sai kutu ya faɗa a cikin 1940 yace America ita ce ya ta'adda